بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan turmi na biyu a wannan yammaci na ranar Asabar 23 ga watan Zulhijja shekarar hijira ta 1445 daidai da 29 ga watan Yuni na shekarar miladiya 2024 a wannan daura ta muta wato littafin tazkiyatul muta'allimi bi nu'util ulama'i ar-rabbaniyin na malam dr muhammad sani umar rijalle mu hafizahullah muna mal karatun take da sakofin malamai na kwarai wannan shine wato darasi na 13 kenan insha Allah a wannan jerin giya zamu tashi inda malam yake cewa alwajhu thalis fuska ta uku daga cikin fuskokin abinda ke hana mutum karɓar kuskure Uh, karɓar gaskiya ya yadda da kuskurensa shine alkibru girman kai ya kunul insanu ala jahalatin au batilin mutum ne yana kan jahilci ko wata barna fa yaji'u akharu sai wani ya zo fa yubayyinu lahul hujja ya gaya mai cewa kaza da kake faɗa ba daidai bane kuskure ne gashi gashi gashi ga abin da yake ya da mai yake a ilmance fa yara annahu ina itarafa sai ga cewa in ya yadda ya furta cewa yayi kuskure kana ma'ana zalika atirafahu bi annahu naqis to ma'ana haka shine ya zama makaskanci kin wa anna zalika ar-rajula huwa alladhi hadahu kuma cewa wannan mutumin shi ya shirata da shi wali hadha tara min al-muntasibina ila al-ilmi man la yashukku alayhi al-i'tirafu bil khata'i idza kana al-haqqu tabayyana lahu bi bahsihi wa nadharihi da aka baka ga a cikin masu bincike a cikin ilimi ba sa jin nauyin cewa sun yi kuskure idan su da kansu ne suka gano kuskura bai musu nauyi amma wa yashqu alaihi zalika idza kana ghayruhu alladhi bayyana lahu amma idan wani ne ya fada mishi ba to zai zai ga cewa ba zai iya yadda ba mutane da dama da sauki idan shi da kanshi ne ya gano saboda zai ga ai duka dai credit din shi ne shi ci gaba da bincike ya gano amma idan sai da wani ya gaya mai ne to ba zai yadda ba na fata mun gani walwajuwar rabi'u fuska ta hudu alhasadu hasada tunanin cewa wani bai kai ba dan mai Allah zai mishi falalar da ya mai wadhalika idza kana ghayruhu wallazi bayyana alhaqa idan wanin sa ne ya gaya masa gaskiya fa yara anna atirafahu bidhalika alhaqi yakunu itirafan lidhalika almubayyin sai ga kamar in ya ce na yadda da abin da wane ya faɗa gaskiya ne to kuma ya yadda wancan ya fi shi kenan bil fadli wal ilmi wal isaba ya fi shi falala ya fi shi ilimi ya fi shi gamdakatar fa ya'zumu zalika fi uyunin nas sai wancan zaka sai wannan din ya samu falala a idan mutane wala allahu yattabi'uhu kathirun minhu alama dai sai a kwashi jiki a koma gun wancan shi a rabu da shi wa innaka latajri min al muntasibina ila al ilmi man yahrisu ala taqdi'ati ghayrihi min al ulama'i walau bil batil hasadan minhu lahum sannan da haka zaka ga wani kuma shi kullun yana neman ina kuskuren malamai dan ya maza ya faɗi kuskuren su saboda yana musu hasada wa muhawalatan li haqqi manzilatihim inda nasi dan ya nuna mutane cewa malaman nan ba su san komai ba shi kuma yake shi kenan dole ya cikin tafin at-tankil na na na na Abdurrahman al-Muallimi at-tankil mun shayin magana akan sa kar mu ɓaci lokaci akai walaitirahu bil khata'i wa adami tamadi fihi kaga furta cewa kaza da na faɗa kuskure ne da kuma rashin zakewa da ci gaba da zama a cikin kuskuren nan walintiqalu ila al haqqi ka tashi daga kan kuskuren ka kuma kan daidai amrun mahmudun shar'an wa aqlan abun yabo ne abun ajinjina wa mutum ne a shar'ance da a hankalce wa aksuhu kin yadda da kuskure kin tashi daga kuskure kin komawa kan abin da ka sani daidai mazmumun shar'an wa aqalan abin zargi ne shine abin da kafiran makka suka yi sun yi da cewa abin da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kawo yafi nasu amma sun ki sun ki su bari sun yi da cewa eh mai gaskiya ne amma sun ki su bi shi waɗanda suka bi shi ba sai suka zama abin yabawa su ne sahabbai ina fata muna fahimta wannan yaqulu shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu wantiƙalul insani min ƙaulin ila ƙaulin mutum ya bar wata magana da da yake faɗi ya dawo ya faɗi wata wadda ba ita ba li ajali ma tabayyana lahu min alhaqi saboda abin da ya gani na gaskiya huwa mahmudun fihi shi abin yabawa ne a cikin haka bi khilafi israrihi ala qawli la hujjata ma'ahu alayhi sabanin dogewa akan wani zance wanda ba yi da hujja akai wa tarkul qawli alladhi wadahat hujjatu da kuma barin zancen da fuskar shi gaskiyar shi ta bayyana gare shi aw lintiqalu an qawlin ila qawlin ko kuma ya tashi daga wani zance zuwa wani zance limujarradi adatin wattiba'i hawan dan al'ada kawai da bin son zuciya fa hadha madmumun wannan guda bin na ƙarshe abin zargi wato abu ya bayyana gare ka gaskiya ka tashi ka bi shi koda da ba akan shi kake ba abin yabo ne amma gaskiya ta bayyana gare ka kake tashi ka koma kanta ko kuma ya zama ka koma kan wani abu ba dan shine gaskiya ba dan ya dace da son zuciyarka ko wata al'ada ko wani abu da ake yayi to wannan ma abin zargi ne sai dai mu gane bambancin wannan da kuma abin da wani ne yake ganin shi gaskiya kai bai bayyana gare ka matsayin gaskiya ba to kai ya tume ka cewa kana son zuciya don ba za ka yi aiki da abin da shi ya sani bane da abin da ka sani za ka yi aiki don wannan ya daga cikin kuma inda muke samun kuskure a kankanin junanmu sai wani saboda shi ya gamsu kaza gaskiya ne sai ya lazimta wa mutane cewa dole wannan gaskiyar da ya sani dole ita kaɗai ce gaskiya wanda kuma duk bai ba son zuciya yake to wannan kuma a gurin shi amma kai a gurinka kai da ake wannan tankiyar abinda ka sani gaskiya to ka bi kawai abinda yake wajen wannan gaskiya ya zama in baka bi shi ba ka bi ne dan bai bayyana gare ka gaskiya ba ba wai kana sana a cikin ranka cewa gaskiya ne kake bi ba mu gane waɗannan wurare ne masu sarƙaƙiya malam yace wal ulama'ur rabbaniyuna salafan wa khalafan قد اتصفوا بصفة الاعتراف بالخطأ والرجوع إلى الحق malaman kwarai malaman da sun saffantu da siffar yadda da gaskiya da barin kuskuren su da dawowa kan gaskiya wa takhallaqu bi hadha al-khuluq al-azim wannan da gaskin sifofin su da aka san su da su wa asnan nasu alaihim bi hadha kathiran malamai yan uwan su suna yaba musu akan wannan wa min amsalati dhalika ma yali ga misali na daya ma kana min amri abi bakrin wa umar radiyallahu anhuma وذلك أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم bayan rasuwar ma'aiki alayhi salatu wassalam sayyidina abubakar da umar Allah ya kara musu yadda wani abu ya faru tsakanin su shine mene tawalli abi bakr as-siddiq al-khilafata sayyidina abubakar ya zama halifa radiyallahu anhu irtadda ba'd al-arab wasu larabawa suka yi ridda suka ba musulunci wa mana ba'dhum zakata amwalihim wasu suka ki bada zakka hatta allati kanu yu'addunaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zakar da suke bayarwa suka daina bayarwa fa azama al-khalifatu ar-rashid Abu Bakr radiyallahu anhu ala qitali sai na Bakar yayin niyyar yakan su hatta yu'addu ma alaihim da nufin sai sun bada abin da ke kan kansu min huquqi amwalihim na hukukin dukiyoyin su lakinna Umara radiyallahu anhu lam yaqna bi hadha al-mawqif Umar a lokacin bai gamsu da wannan matakin ba لأنه يرى أن مانع الزكاة لا زالوا على الإسلام yace wanda suka hana zakka musulmai ne har yanzu saboda ka bai ganin halaccin a yake su wayantiquna bi kalimati shahada suna fadan la ilaha illallah fala sabila ila qitalihim wa huwa ala hadhihi wa hum ala hadhihi alhal yace bai dace a yake su ba bai halasta ba suna musulmai da yana qitalahum sawfa yufdi ila qatlihim in an yaƙe su za a kai ga kashe su wala yajuzu qatlu muslimin ma'asumid dam kuma bai halasta a kashe musulmi wanda yake da jini tsararre ba lakinna ababakarin radiyallahu anhu asarra ala mawqifi sai na baka kuma ya doge yace shi kam ya gamsu da wannan matakin wastamarra al-hiwaru bainahuma suka ta tattaunawa hatta fahima umaru sawaba ra'ayi abubakarin radiyallahu anhu har sayyidina umar ya fahimci gaskiyar da ke cikin ra'ayin sayyidina Abubakar Allah ya kara musu yadda su dukan su wa quwwata da karfin ra'ayin nasa wa alima khata'ahu fi taqdiril mas'ala ya gane cewa yayi kuskure fa saba ila ra'ayi Abi Bakrin wa taraka ra'ayahu thumma sanada Abu Bakr radiyallahu anhu fi qitalihi lil mutamarridin lil murtadin wa mani'iz zakat zaka ya bawwana ra'ayin nasa ya dawo ra'ayin sayyidina Abu Bakrin kuma yayi kwazo wajen taimakawa Abubakar da goyon bayansa akan wannan aiki na yakan ƴan ridda masu da masu hana zakka kaga bai ji nauyin ya bar ra'ayinsa abu na biyu daga cikin misalai أشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الخليفة أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن أولا كرم كما سيدنا عمر شيفارك أو رأي يتي إنا قنن يا كماتا أتتر القرآن قباء ينسى في مكان واحد إذا ما قاش أتكن سبري قدا أولي قدا لما رأى أن القتال قد استحر بالمسلمين ya ga kisa ya yi kata-kata da musulmai a lokacin jihadi wasu shida fihi adadun kathiru min alƙura da dama daga cikin makaranta alƙur'ani sun yi shahada fahafa sai ya ji tsoron zahabal ƙura kan a waye gari babu alarmomi faƙatar alal khalifata abubakarin radiyallahu anhu hada likitara ya ce sai na bakar ni daga shawara ta kaza kaza kaza lakin na ababakarin rafa da likitara hafi bidayatul amr shi ma sai na bakar bai yadda ba a farko wara'ahu bi masabatil qiyam bi fi'lin bi fi'li shay'in shay'in lam yaf'alhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hayati yaga cewa wannan kaman aikata wani abu ne da annabi bai yi ba kamar bid'a ce wastamarra al-hiwaru bainar rajulaini hatta qatana'a Abu Bakr bi sawabi ra'ayi Umara wa khata'i taqdiri suka ci gaba tattaunawa a wannan karan sayyidina Umar har yanzu dai ya gane cewa sai na bakar afwan ya gane cewa sayyidina umar ya fi shi ra'ayi mai kyau kuma ya yadda faqabila liqtiraha wa shakkala min fawrihi lajnatan ilmiyatan bi ri'asati shab bin nabili zaid ibn thabit radiyallahu anhu lil qiyam bi hadha al-amal al-jalil sayyidina bakar yana jin cewa ya yadda ya amince nan da nan yayi maza ya kafa kwamiti wanda za su yi wannan aikin yasa zaid dan thabit ya zama shine shugaban kwamitin shi ma zaid din a lokacin وتردد زيد رضي الله عنه da aka bashi aikin yace ka anya kuwa fil iqdami bi hadha al-amal yace anya ai wannan aikin kuwa alladhi ra'ahu jadidan fi din yace karfa mu kawo bid'a wa hatajja bi mithli ma tajja bi Abu Bakr al-Khalifa ya kawo irin hujjin sayyidina Abu Bakar cewa annabi bai yi ba ni yana ganin kada mu yi sallallahu alaihi wasallama thumma fata Allahu alaihi wa fahima anna hadha qararun sa'ibun shi ma daga baya sai ya gane Allah ya bude zuciyarsa ga cewa wannan abu ne mai kyau muna daga cikin wato adilla akan tabbatar da istihsan istihsan abubuwa malikiya suke aiki da shi cewa a ga abu kaza yana da nagarta da dacewa ko babu wani dalili akan cewa bid'a ne idan malamai malamai da suke malanta a zamanin suka ga cewa ya dace to musulmi suna iya su yi shi shine istihsan da mas'ala ce take a wisa a cikin usul fiqi faraja ila ra'ayi shaykhaini da haka zaidu shi ma sai ya dawo ibrahim abakar da umar wa qabila al-amala ya shi appointment da aka bashi na shugaban kwamitin tare qur'ani hatta tamma bi fadlillahi wa tawfiqihi ala ahsani ma yakun har suka samu damar wato cika wannan aiki bisa yadda ya fi cancanta misali na uku wa kataba al-khalifatu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ila abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu kana amilan lahu ala al-kufati qa'ilan sayyidina umar ya rubuta wa gwamnan sa a kufa abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda gaba ɗayan su shine gwamnan umar a kufa sai yayi kamar da sako cewa la yamna'aka qada'un qabaitahu bil ams raja'ata fihi nafsaka wa hudita fihi li rushdika an turaji al-haqqa ce karka sake wani hukunci da kai ajiya daga baya ka je ka zauna kai tunani ka gane cewa akwai kuskure a cikin abin da kai karkaki komawa zuwa ga gaskiya fa innal haqqa qadimun dama ita gaskiya tana nan tintini wa muraja'atul haqqi khairun min at-tamadi fil batil ka koma ka bi gaskiya ya fiye maka alkhairi fiye da dogewa akan kuskure wannan a cikin tafin sunan kubra da sunan daraqutni wa akhrajat tabarani fil mujam al-awsat an ya'ala ibn shaddad ibn ausin kala ya ce zakara mu'awiyatul firara min at-ta'un fi khutbati sayyidina mu'awiya yana halifa radiyallahu anhu an abi ya hudu ba ranar juma'a sai ya magana akan wasu kunce-kunce da suka shafi gujewa at-ta'un idan ana yin annoba ta ciwo a gudu ko kar a gudu thumma salla faqala ubadatu ibn samid sai ubadat dan samid yana cikin sahu sai ya ce ummuka hindun a'lamu minka yaji ile yaji karatun ba daidai ba sai ya tsake ce subhanallahi shi kai wallahi uwar ka ma hindu ta ma fi kai ne mace ma ta fi kai ne wato da niyyar kamar ya ya ya ya mishi raddi mai daci ya faɗi magana wadda take mara sauƙi ma'auya bai kula shi ba zan dama ya da ke sai ma'auya cewa mutum ne wanda yake mai kawaici da haƙuri da dattaku da iya siyasa halifa ne fa yake hudu ba wani cikin sauyi ce mashi haka fa atamma khutbatahu thumma salla ya gama hudu ba sai ya salla bai masa magana ba har ila yau thumma arsala ila ubadata fa nafarat rijalun min al-ansari ma'ahu sai ya ce a je a ce ya zo ina kiran shi idan da masallaci ne an ga abin da ya faru wasu cikin almajirai da masoya da sai suka rako shi ba a sani ba ko kashe shi za a yi suka biyo sawu fahata basahum da suka zo sai aka tsaye da su aka hana su shiga cikin fada wada khala ubadatu shi kuma ya shiga faqala lahu muawiya sai halifa ya ce mishi alam tattaqillah wa tastahi imamak yace haba malam ubada baka jin tsoron Allah baka jin kunyan shugaba kai mishi irin wannan abin nan din irin wannan wato karan tsayen faqala ubadatu sai ubadatu ya ce mishi alaysa qad alimta anni bayatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da yasal aqaba ce kai ma'awuya ka kiyaye ni kai baka san ni ina cikin asabu shajara ba aqabatu aqaba kai ma afwan aqaba kenan tun farko ma tunda aka zo gayyata annabi ya zo tafi madina ko anni la akhafu bil haqqi lawma talay to ka sani ni bana jin tsoron bana tsoron ka ta kwana wallahi dan a mutune ni na fadan gaskiya thumma kharaja muawiyatu inda al-asr shikenan wace to shikenan je ka Allah ya baka nasara duk da aka fice to yau kayi na ƙarshe ba ce je ka da ya fito sallar la'asar juma'a ce dama aka yi fa sallar la'asara ya sallar la'asar sun ma'akada bi ƙa'imatin mimbar sannan sai ya dogara da jikin mimbarin ya jingina jikin mimbarin faƙala ya ce ayyuhan nas ce ya ku mutane inni zakartu lakum hadithan alal mimbar ɗazu na faɗi wani hadisi akan mimbarin wani zance akan mimbari fa da khaltul baita na shiga gidana fa'idal hadisu kama haddasa ni ubada ashe magana ba yadda na faɗa ba ne yadda ubada ya faɗa ne sai ya ce faƙatabi su minhu a dinga koyon karatu a gun ubada fahuwa afƙahu minni ya fi ni karatu daga duk wani fitina ya kashe ta duk wani zargi duk wani abin da ake ganin cewa zai zama fitina ya yanki ma'auya da haka ya mallaki zuciyar mafi yawan mutanen da suke adawa da shi shugaba ne wanda ya iya siyasar rayuwa Allah ya gafarta musu sai malam da sani yake cewa ma a azama haula isulla ce waɗannan mutane ne masu daraja muawiyatu amirul mu'minin wa sahibul quwwati was sultan wal mulk kaga dai muawiya shine sarki shine halifa shike rike da karfin soja da karfin fada aji shike da gidan yari shike da mulki ya tahaddathu fi wasatin nasi ala a'lal minbar ya zo gaban mutane ya yi jawabi a kan mimbari wa ya zukuru kalaman layar dahu ba da ra'ayau sai faɗi wata magana wanda wani cikin masu zaune a wajen cikin talakawansa bai yadda ba fa ya ƙumu fi waƙatihi ma'utaridan ala kalami talakan nan ya miƙe ya nuna bai yadda ba raddan alaihi ƙaulahu bi uslubin ƙasin ya maiwa da sarkin nan martani da salo wanda yake mai kaushi bai ba a hankali ba wani salo da ya ce mashi ummuka hindun a'lamu minka amma duk da haka fa ya tahammalu hal amiru wannan sarki ya iya jure wannan yanayi ma'utaridan anhu ya kauda kai ka annahu lam yasma'a kalamu kaman bai ji ba wa yusalli bin nasi imaman shikenan ya ci gaba da sallah thumma yursilu ila al mu'tarid li yakhluwa bihi duk da haka ya aika a kira mai shi dan su tattauna shi da shi a keɓance wa yu'atibahu ala tasarrufi ma'ahu nuna mishi rashin jin dadin shi akan irin yadda ya mai mu'amala wa yudhakkiruhu billahi thumma bi imamatihi alayhi nuna mishi cewa ya ji tsoron Allah kuma ya nuna duba girman shugaba duk da haka wa yudhakkiruhu huwa al-akhar shi kuma wannan talaka ya tuna mishi bin manzilati wa asbaqiyati fil islam cewa ba shi ba ba ga magarin mutum bane shi mai daraja ne shi ya shiga musulunci da wuri wa annahu ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi qawli al-haqqi mahama kana thamanuhu bahidan kuma cewa shi yana nan akan tafarkin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi na faɗan gaskiya komai farashin da zai biya yana da gaskiya dama wuraren da ake so ka faɗi gaskiya shine a gaban shugaba ka faɗa masa gaskiya ba ka je gefe ka dinga auno mai da sakonni ba idan ka kai mai imani mai takawa mai san nasiha to idan wai wani kuskure ga ka gashi to zaka iya ce mishi kaza kuskure ne ranka ya dade sai ka jira kuma hukuncin da zai biyo baya yace shi wannan shine abin da yake akai yace fa ka'annahu yuridu an yazida qina billah kamar yana so ya ƙara mata ruwa zai ƙara barar dawaki wa ka'annahu yuridu an yughira sadra amirul mu'minin kamar yana so ya ƙara fusata muawiya لكن معاوية رضي الله عنه بصبره وحلمه قهره وغلب عليه sai muawiya ya amfani da dattakunsa da haƙurinsa sai ya fi ƙarfin shi wannan bawan Allah ubadatu wan sa'a ila hadithihi ya biye masa akan zancensa ya yarda da maganarsa wa qabila taswibahu ya karbi gyaran da ya masa walam yaktafi biha fi ma bainahuma bai tsaya iya wannan sirrin da suka ce to shikenan naji na yadda amma ka ban magana na ana bai haka ba sai yaya bal kharaja ila nas maratan ukhra sai mu auye fito cikin mutane da yu'linaha sarahatan ya fara karara yace abin da ya faru kaza kaza ne wa bi annahu haddathahum anifan wa akhta yace na ga ya muku zance nayi kuskure wa qad dhakkarahu ubadatu ibn samiti bil haqiqati wa asabaha kuma abinda ubada ya faɗa mini gaskiya ne na yadda wala maktafi aidan bidalik bihadha aidan bai tsaya iya nan ba bal rafa'a min qadari almu'tarid alayhi har sai da yace ma yafi ni fa alana annahu a'lamu minhu yace ubadatu yafi ni ilimi thumma da annasa ila iktibasi da ilmi minhu yace aje aku ya gos da wanne ko da ya faɗa sai tuka maka saki haka ni ba a mun haka a fadata yace dan haka ya lahu min sadrin rahabin yace kaga wannan kirji ne faffada wa qalbin kabirin da zuciya mai girma wa hilmin wasi'in wasi aljami'a da haƙuri wanda ya game kowa radiyallahu an muawiyah ibn abi sufyan katibi wahayi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam misali na biyar malam yace wa fi tarjamati abi bakrin abdullahi ibn yazid ibn hurmuz al-asam ahadi a'lami at-tabi'in al-asam afwan abubakar al'asam ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ya rasu 148 ƙala fihi imamu malik ibn anas malamin imam malik malik yana cewa a kuntu na kasance uhibbu an aqtadiya bihi ina son koyi da wannan malamin da shiriyarsa wa kana qalilal futiya shadidal tahaffuzi kathiran ma yuftir rajula thumma yab'athu man yarudduhu thumma yukhbiruhu bighairi ma aftahu malami da ya kasance mai karancin surutu da karancin shiga sharba sharu yana kiyaye al'amura so da dama za a zo a mai tambaya ya bada amsa sai bayan ka kama hanya ka tafi kai mai tambayan sai ya kai ce da Allah a je a dawo min da shi sai dawo ya ce kaza na ce maka ce to na canza kaza ne وقال عبد الله بن وهب المصري صاحب الامام مالك ابن انس عبد الله بن وهب المصري ɗalibin imam malik ne mashahurin ɗalibi Allah ya gafata mai babban malami ne shi ba yake cewa su ila an takhlili asabi'ir rijlaini an tambayi maliku game da hukuncin tsatsefe yatsun arrijlaini ne wannan ba fata bane arrijlaini fil wudu'i wajen alula a tsatsefe yatsu fa qala malikun laysa dhalika ala nas maliku yace babu wannan ba dole bane kala shi ɗalibin ya ce fataraktuhu hatta haffan nasu sai na bar shi sai da mutane suka ragu ya zama daga ni sai shi ko kuma wasu ɗalibai banda ne faƙultu da sai na ce inda na fi dalika sunna Allah shi gafarta malam ni na taho daga ƙasa kaza ne kuma ina da hadisi akan wannan mas'ala faƙala wa ma hiya ya ce to kawo hadisi in ji maliku ƙultu haddasa nan laifi bin sa'adin wa bin lahi'a wa amru bin al-harith an yazid ibn amrin al-mu'afiri an abi abdurrahman al-hubali an al-mustawrid ibn shaddad al-qurashi kala yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadluku bi khinsarihi ma baina asabi rijlihi naga annabi yana tsatsefawa ya goggoge tsakankanin yatsin shi na kafa da dan karamin yatsan nan fa kala inna hadha al-haditha hasanun haka yake kamata ya zama wannan wasalin kuskure lalle wannan hadisin mai kyau ne wato kyauta wajen hujja ba kyauta wajen isnadi ba wannan isnadi ne sahihi maliku yace wa ma sami'tu bihi qat ban taba sanin hadisin illa sa'a wannan wata irin kusa ce ma malai yake mutane wanda za su ce duk abin da bai sani ba ilimi bane shi da kanshi gashi an kama yace ban taba sani thumma sami'tuhu ba'da zalika yus'alu yace kuma daga baya inji Abdullahi dan Wahab sai na ana tambayan Maliku fa ya'muru bi takhlil al-asabi naji yana bada fatawa da hadisi za ku yi tunawa Mala Albani ya kawo wannan a cikin muqaddima sifatus sala ko wannan magana tabbatacciya ce tana cikin abin da littafin Ibn Abi Hatim al-Jarh wa Ta'dil shi sa Ibn Abi Hatim da yazo gashi Mala yake cewa ba waba ala zalika wa waba ala hadha al-athar Ibn Abi Hatim bi qawli da yazo sai ya ce babu ma zikira min ittiba'i malikin li athari rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa nuzu'ihi an fatwahu inda ma hudditha anin nabi sallallahu alaihi wasallama khilafu babun dake tabbatar da tsananin biyayyar sunna ga maliku radiyallahu anhu wa rahimahu da kuma yadda yake barin fatawarsa ya dawo ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka ce mishi ga hadisi to maliku din fa kenan da kanshi dan yin da ya wani yanzu ya ce dole kuma sai an ba maliku ko da ala hisabil hadith kaga wannan shine farkon wanda ya saba wa maliku ke domin shi malikun ba ta farke shi bake Allah ya gafarta mai imam malik eh malamai da dama sun ambaci wannan kissa kuma zaka ga malaman malikiya suna bada fatawa da wannan fatawar ta maliku ta biyu din nan cewa ana tsefe yatsu a gun alula wa qala ibn annaji za ga amma mai ta kalmar ibnu ɗaya kamata a saka kuskuren injin وقال ابن الناجي شنو قاسم ابن عيسى ابن الناجي التنوخي yake cewa warju'u malikin ila ma qala ibn wahab isharatun ila makanatihi fil hadith wa huwa kadhalika wa qad qara'a rahimahullahu ala 400 alimin shi kuma wannan yana ƙara sharhi ne akan matsayin shi kuma ibn wahab yace kasancewa ibn wahab ya fada wa maliku hadisi ya dawo ya ba hadisin yana da cewa ibn wahab shi ma ba dama ne akan ilimi yake kisa har hadisin shi ya samu shiga gun maliku yace dan kuma yayi karatu a gun malamai sama da 400 amma duk da haka ma zalika kana yaqulu yana cewa laula malikun wal laysu ladalaltu ba dan maliku da laysu ba da na bata wasan da yake mutane suna da san rai wajen fassara abinda suke so ya dace da san ransu su wadancan yan maliku ga na kashe ne in suka ban sai su ce ai saboda wai hadisan su ruda shi ne in ba dan ya gun maliku ba to da da sai ya halaka to gaskiya ne ya gun maliku kuma yace da ba dan ya gun maliku ba da ya halaka amma ba wai dan hadisan su ruda shi ba a dan bukatuwa zuwa ga malami irin maliku zai iya warkan maka da sauran ma malamai ba ka bukata zuwa gare su shine ba wai hadisai suka ruda shi ba tunda ai gashi nan mun ji da hadisin yau malikun hujja ne da bai kamata yau maliku hujja da hadisi ban da maliku yana shi aiki da hadisi ku mun gane malam yace wa fi tarjamati hammad ibn nu'aym ibn muawiyah al-marwazi hammad ibn nu'aym wanda ya rasu 2028 a tarjamar sa wadda ibn asakir ya kawo a cikin tarihu dimashqa yace qala abu zakariya ya ibn ma'in malai dan dan ma'in to mu kalla jama'a kun ga akwai bambancin yadda kowa yake yin mu'amala wajen gyara kuskure shi ubada dan samit yana ganin kanshi ya mafi muawiya daraja kuma da gaske ne in ana maganar wato dabaka sahabbai yana gaba da muawiya da haka yaga cewa duk da muawiya sarki ne shi yanzu yanzu zai gyara mai ibn wahab kuma yanzu shi kuma a gaban malamin sa ne wanda kuma yake malami ne mai haiba malami ne mai kwarjini to ba zai iya mishi karan tsaye ya ce bari in gyara mai cikin ɗalibai ba sai dai bari babu ɗalibai a gefe sannan ya sirranta mai da kamar yana yi mai tai ala gaba ta malam buwa muna da kaza bai ce malam ka yi kuskure ba dan za mu ji kuma shi kuma ya yi ɗan ma'ilu wanda kuma shi dama wato soja ne na sunna wani zakakurin malami ne wanda baya baya shakin to bari ka ji shi kuma yadda ya nashi yace hadartu nu'aym ibn hammad min misr naje gun nu'aym dan hammad a majalisin sa a kasan masar faja'ala yaqra'u kitaban min tasanifi min tasnifi sai yana karantar da mutane littafin da ya rubuta qala yace faqara minhu sa'atan thumma qala can ana cikin kadu sai yace haddathana ibn mubarak an ibn aun fa haddatha nu'aym nu'aym an ibn ibn mubarak an ibn aun an ibn aun ahaditha ya kawo hadisai da wannan isnadin حدثنا ابن المبارك عن ابن عون qala qala kaza kaza kaza kaza kaza qala yahya dan ma'in yana jin wannan sai ya ce fa qultu lahu sai na ce laysa hadha an ibn al-mubarak yace a'a malam babu wannan hadisin daga ibn al-mubarak fagadi ba sai malam nu'aymu dan hammad sai ya fushi ba wai fushi saboda an raina shi ba saboda yana ganin shi ba wannan abin ya ɗauko shi ne daga littafin shi ba da ka yake yi ba shi kenan waƙala ta ruddu alayya ya ce kai ni za ka wa raina hankali ni za ka wa raddi ƙala ƙultu i wallahi ɗau ya ce an maka raddin kai asuwa a ruddu alayka ya ce wallahi sai na ma raddi wane kai sai na kara hadisi inni uridu zainaka ya ce so nake na dawo da kai kan hanya kaka halaka so nake na maka kwalliya fa aba an yarja malam na'im yace sam wallahi baka yi sabon kare ka da yau yau yau baka samu baka samu abin da kake so ba dan hasada baka samu ba yau kala yace falamma ra'aitu hakaza la yarji'u qultu la wallahi ma samita hadha ma samita anta hadha min ibn mubarak qat yace da naga ya dirje inji ya haɗa mai kin sai yace ni ma kawai sai na sai na bala mai wuta kawai nace to wallahi ƙarya ma kake baka taba jin wannan hadisin ba ma kuskure bane ƙarya ne ba ƙarya kake yi bai taba gaya maka wannan ba wala sami'a ibn al-mubarak min ibn auni qat na faɗa din baka ji daga bakin shi haka ba kuma ibn auni ma bai ji daga ibn mubarak bai ji daga bakin shi ba fagadiba sai malamin ya ƙara fushi wagadiba man kana indahu dalibai ma suka shiga cikin fushin cewa an wulakanta malamin su min ashabil hadis za su ne wannan kaga mai hada mai zai jawo kanshi matsala ba za a iya fitar da shi ko alakaɗa mai ɗan banzan kashi to ana nan dai wa ƙama nu'aimun fada halal baita da ya tashi cikin fushi dama hadisai ne ya kwafo daga wani asalin shi sai ya shiga cikin gida da ya ɗauko asalin don shi yana da yaƙini a kan abin da yake gaskiya ne raga shi ne irin wannan har yanzu bai zama abin zargi ba domin yana da yaƙini a kan shi a kan daidai yake sai in bayan ya yarda ba daidai ba ne abin da yake ya ƙidawa shi ne zai zama abin zargi fa akhraja sahaifa ya dauko wasu kankama kankaman takaddu faja'ala yaqulu wa hiya bi yadihi ayna allazina yaz'umuna anna ibn ma'in laysa bi amirul mu'minin fil hadis da ya duba ya duba sai ce kai jama'a wane ne wanda yake cewa yahya dan ma'in ba sarkin ilimi bane na'am ya aba zakariya yace gaskiya ka fada mallan yahya galatu ni ne kuskure nan take ba wa kana sahibu fagulitas fagalatu yace kaga takaddu ne da yawa garin kufowa ne na samu kuskure faja'altu aktubu min hadith ibn al-mubarak an ibn aun wa inna ma rawa hadhihi al-ahadith an ibn aun ghayr ibn al-mubarak yace wani ne can daban faraja anha zaka sai ya dawo daga kuskuren shi ce gaskiya kake da ita ni ne kuskure kuma lalle kai bi haƙƙin amiri ne na muminai a cikin hadisi a cikin hadisi wa allaka ala dhil hikayati alhafiz ibn nasr almarwazi fa qala malam ibn nasr sai yake cewa wa mimma yadullu ala diyanati nu'aymin wa imamatihi ruju'uhu ila alhaq wannan alama ce ta addini da nagarta amanarsa da ya bar kuskure ya dawo kan gaskiya lamma nubbiha ala sahwihi wa uqifa ala khalatihi da aka gaya masa kuskurensa aka nuna masa inda bai dace da gaskiya ba falam yastankif an ƙabulin sawab da ya girman kai bai karɓi gaskiya irin rujudu ilal haƙƙi khairun min tamadi fil batin dawowa kan gaskiya ya fi alkhairi fiye da tsayawa akan kuskure wat tamadi fil batin lam yazdad min as-sawabi illa bu'dan duk wanda ke wal mutamadi fil batin duk wanda yake dogewa akan kuskure babu abin da haka ke ƙara masa sai nisa daga daidai saboda yanzu zai fara gayyato dalilai da shubuhohi da zai kare kuskuren duk abin da ya raruma sai ya fada wa fi tarjumat ibn al-anbari abubakar muhammad ibn al-qasim akwai ibn al-anbari mai littafin nan na sulhu tsakanin malaman nahwu ko ko alƙalanci me sunan shi ma abin nan fi fi fi menene ma sunan shi subhanallahi sunan ya bace mai yanzu yanzu nan me yake ce ma adalci mizani bainan nuhatul basariyin wal kufiyin shikenan namanta yace qala hamza ibn muhammad ibn tahir daqqaq wa kana ma'a hifzihi zahidan mutawadi'an yana magana a Hamza dan Muhammad ibn Tahir ad-Daqqaq yana magana akan ibn al-Ambari yake cewa kana ma'a hifzihi zahidan mutawadi'an ga hadda kuma ga zuhudu ga ga tawalu sai yace haka al-insaf shine son littafin al-insaf bainan nuhatil basriyin wal kufiyin yace haka abul hasan ad-darqutni annahu hadarahu fi majlisin amlahu yawmal jumu'a wata rana al-imam ad-darqutni yake cewa ya halarci makarantar ibn al-ambari wata ranar juma'a fasahafa isman awradahu fi isnadi hadithin sai ya faɗi wani suna sai ya karanta shi da kuskure in ma kana hibban faqala hayyan au hayyan faqala hibban yayi wannan kuskura ko dai ba'un ce yasa ya'un ko ya'un yasa ba'un mai labarin ya dan manta qala abul hasan darqudin yace fa a'azamtu an yuhmala an mithlihi fi fadlihi wa jalalatihi wa hamu sai naga abin yayi girma bai kamata a bar wannan babban malamin ya tafi ya karantar da wannan zancen da kuskure ba saboda haka yace wahibtuhu amma kuma sai ya mini kwarjini an uqifahu ala zalika sanda ake karatun sai na kasa gaya masa dara ku bi girman ilimin sa sai wannan ya masa kwarjini falan man qadal imla'u da gama majalisin taqaddamtu ila almustamli sai na je wurin mai karanta baki majabaki alarman da ke ji bakin hadisin wa zakartu lahu hamahu sai na ce alga ta malam ka karanta wa malam wani hadisi ka ji abin da kace a wuri kaza kuskure kuma bai faɗa ku ya gyara maka ba wa arraftuhu sawabal qawli fihi na ga mai cewa ga abin da yake daidai wan saraftu sai tafiya ta bai magana da malamin sai magana da majabaki yace thumma hadartu jumu'ata thaniya majlisahu da mako ya juyo sai nazo wajen karatun da fa qala abu bakrin lil mustamli sai naji ibn ambari ya bada sanarwa tun kafin a fara jan baki yace arif jama'atal hadirina ka ga wa dalibai da suka zo anna sahafna lismal fullani cewa sunan da aka karanta suna kaza da aka karanta makon da ya gabata mun samu kuskure mun karanta shi ba daidai ba lamma amlaina haditha kaza fil juma'atil madiya auren hadisi da aka karanta wa nabbahana zalika shabu ala sawabi kace musu wancan matashin lokacin da rakudi ne matashi ne shi ya gaya mana daidai a mushi addu'a wa arif zalika shabba shi ma matashin ka gaya masa an na raja'ana ila al-asli fawajadnahu kama kala cewa da na koma gida na bincika littafai na naga cewa lalle abin da ya fada daidai jama'a ku duba wannan tawalu'u jama'a yace wa hadha dalun ala adimi insafihi wa tawadu'ihi lil haqqi rahimahullah ina ma mutanen mu za su zama irin haka yanzu ina ma ɗaliban ilimi da malamai da masu wa'azi su iya cirewa kansu wannan muguwar tabi'a su dinga yin haka a shekul albani muhammad nasir din a zamanin ya daga cikin malamai suka shahara da wannan duk in ya kuskure a wajen takhriji ko wani bayani idan ya gano zai faɗa ya ce na gane kaza kuskure idan wani ya gaya mai sai ya faɗa ya ce na kaza shi ya rubuto min saƙo ko ya min wasiƙa ko ya bayyana mini kuskure na Allah ya saka mai da alheri wani lokaci ma ɗaliban shi zaka je ambata duk littafin shi gaskiya da wannan amma azzalimai sai suka ce wai taraju'atul albani ko tanaqudatul albani haka mal albani yake man nasuddin albani haka yake wannan abu baya jin nauyi ya saba ma da kaman Allah Allah ma yake wani ya ga mai kuskuren shi yana Allah Allah ya ce wani ne ya gaya mu to wannan yana daga cikin alamar ilimi ya ratsa mutum kuma insafi ya samu gindin zama a cikin a cikin zuciyarsa ya iya a bayyana kuskure ya bayyana kuma wanda ya gyara mishi kai ya ji nauyi sannan su ko masu bayyana kuskure na mutane su san cewa al'adar da suke yi da mutum ya yi kuskure kawai kawo mun bari ka fara mai gyaran kuskure ba daidai ba ne ko ka ce bari ka mashi live video kawai saƙo don Allah a ita sharing haya kai gurin shi ba haka ake gyaran kuskure ba haka ake sirranta mai aiki domin shi a shagul albani ɗin nan karanta tamamul minna ya ce da ya ga gyare-gyaren sai da ya rubuta su gaba ɗaya ya sa a wasiƙa aka aika tun daga ƙasar sham har zuwa misira aka aika masai da sadiq ya ji shuru ya ji labari ba sannan ne fa da suka sake haduwa sanin sabi ibn bai nuna niyyarsa ta ya saka wannan gyare-gyaren bai ce to bari ya fitar da su da haka in dai gyara ne daga sai kana so mutum ya gyara to sai ka sai ka gyara mai ta hanyar annasiha kamar da ibnu rajab yake faɗa ko alfarqu bainan nasihati wat ta'yir idan kana so karka taya shedan ya hana mutum fahimtar gaskiya to ka sirranta mai in dai da gaske ne uhuwa ce kake so ka nuna mushi amma in ka zo kawai ka ce bari a yi marmaza a zo a damƙe shi a danna shi ko a ce za a yi mawa ne abin nan za a yi mawa na tankila ko za a tsoma shi a ruwa an gano kurakuran shi wallahi ba kowa ba ne Allah yake mashi gamdakatar ɗin da zai fi ƙarfin shaɗaninsa ya iya an san wannan kuskura ba kowa ba ne amma in kana so ya zama gyara ne da gaske a tafi tare to sai ka je ka sirranta mai ka gyara masa wannan shi ma yana da wahala sirrantawa yana da wahala mutane ba sa iya sirrantawa sun busan su zo su yi fabiha su zo su faddaha dan uwansu su nuna mishi cewa ai an fi shi ko an gano kuskuren shi tun da zaka ga cewa yan bid'a ne suke ma malaman ahlus sunna wannan gangancin to yanzu ahlus sunna ne isu isu kai galibi masu yin haka dalibai ne suke wa malamai wannan dalibi ne wanda wani ma bai kai sa'an dalibai na ɗabaƙa ta biyar na malamin ba to shi ne zai mishi wannan Allah ya shirshin malam ya sake cewa waƙala abu waƙala jalalu abubakar ne suti alimamu suti yake cewa huwa yadhkuru man kana bi misra min al'a'immati yana ambatan malamai a ƙasar misra al-mujtahidina gogaggu yace wa kalqabi izzuddin al-bakkari anna shekha izzuddin ibn abdussalam afta marratan bi shay'in Izzuddin ibn Abdussalam wanda yake ce mashi sultanul ulama wata ne bada wata fatawa thumma zahara lahu annahu khata'un ya gane cewa kuskure ne fanada fi misra wal qahira ala nafsi sai ya dinga yawo tsakanin kasar misra da al qahira duka ko ina yana yana yana cewa jama'a wanda bai san ko ni waye bani ne wani wanda kuma ya san ne ya ƙara gani na ni ne da kaina nake faɗa man aftalahu ibn abdussalam bi kaza fala ya'mal bihi duk wanda na bashi fatawa na ce kaza ne to kai sake aiki da ta kuskure ce shi sa ake yaba ma wani malami shine wannan malamin na kasar na kasar Ghana wani malami da ya tuba daga dariƙa din ne littafin risalatu da'i ila sunna wa zajir anil bid'a malam abdussalam sunan shi ko babban shehin dariƙa ne da ya girma a cikin dariƙa har ya wusuli sai Allah ya ce muke shi sai ya gane cewa wannan dariƙa ba daidai bace to an ce shi gari-gari ya dinga bi gida-gida zawiya-zawiya wurin ɗaliban shi yana gaya musu to jama'a ni na sa ku a ɗariƙa ko to ni ma na tuba ku daina ku bari ba daidai ba ne ya rubuta wannan littafin ya sake rubuta wani ya ta aika musu gari-gari a ƙasar ghana wasu suka tuba wasu suka ce malam ya haukaci sai dai a mai addu'a allah ya bashi lafiya wallahu musta'an za mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu gobe kamar da muka saba za mu yi katu da asuba وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله